dan ammi lu'ummi baya gado haka nan dan dan uwa lu'ummi baya gado dan dan uwa lu'ummi ai baya gado dan dan uwa shigigi ne yake gado ko dan dan uwa lu'abbi amma akwai wanda yake shi kuma yana gado shi kuma ba gada ba na na fi da cikin wannan ai akwai wanda suke gado wanda su ba a gado misali kaka uwar uwa kaka uwar uwa ai ba a gadon ta dan ya baya gado dan ɗa baya gado da ita ce ta mutu ya zama wannan jikan nata yana nan wadda ita ta haifi uwarsa ai ba zai gaje ta ba dan ɗa mace ai baya gado amma ita kuma za ta yi ta gaje shi ko ita za ta yi ta gaje shi ba ma kawai gadon nasa ba har ma tana da ƙarfi a wajen gadon don ba wajen gane da cewa za ta tana gadon abu mai yawa ba a'a amma dangane da cewa masu korarta daga gadon ba su cika yawa ba tunda kaka ta wajen uwa in ka ga an kore ta sai dai akwai uwa amma bayan uwa duk magajin nan ba wanda ya ce kore ta in ba uwa uwarta karfi ne da ita wajen gado ba za a ba ta gado da yawa ba gadon ta baya haura su duki amma kuma karfi ne da ita ba wanda ya ce kore ta da dan tsotso wannan da ita ya kore ta ba uba da ita ya kore ta ba to wanne ne kuma ya rage har da sauran ma ai saura ne tunda wayannan su ne kan gaba dama daga ɗan tsantso ko uba to dan da daman kana ma kenan dan da uban ka ma bai kora ba balle shi amma ka ga ita ita ba za a gaje ta ba inda ita ce ta mutu shi wannan ɗan ita ba zai gaje ta ba
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وانا فصلين
الفروض التي هي أصول آه هي الأصول الفروض التي هي الأصول فرلي وإن دسوني أصلي فرلي التي هي الأصول ودى إتتي أصلي مداشدني wato irin nau'in gado wanda za a ce ga iyaka muƙayyadin abu da magaji zai gada to guda shida ne kawai ya gabata gare mu a baya cewa akwai mutum tara wanda daman su duk gadon su da farilla ne da ya yadda uwa kakawar uwa kakawar uba lu'ummi namiji lu'ummi ya mace miji mata su tara din nan daman gadon su da farilla ne wayannan guda tara akwai kuma wannan guda biyu wanda su suka yi da farilla su da asirci wani lokacin da tajijiya da li'ajiya akwai guda biyu masu yi da farilla lokacin da asirce wani rashin sa tsakanin su shine uba kaka to su wa'annan sha uku dan an hada su gaba ɗaya sha uku ne tunda kowanne da a cikin su akwai sanda zai gado da farilla su wa'annan daman gadon su gaba ɗaya da farilla ne su ko wa'annan su ne akwai sanda suke da asirce wa'annan su ma akwai sanda suke da asirce akwai ma sanda za su yi gadon da farillar da asirce to gadon nasu wato abin da ake yanka musu iri shida ne shi ne malamai suke cewa haba da baza haba da baza kenan wato da ha'i da ba da alif sai dal sai ba sai zaira haba da baza to shine guda shida annisu annisu na farko nisfi shine wannan hababba hababba gidan nisfi ne masu nisfi mutum biyar wato kowanne daga cikin harafin nan adadinsa shine adadin masu yin wannan gadan kamar wannan hababba biyar ne duran masu gadan nisfi mutum biyar ne ba da yake masu gadan rabin nisfin shine rubi'i mutum biyu ne alif ɗaya ne masu gadan tumuni shi rabin rubi'i kenan mutum ɗaya ne kawai dalko hudu take nufi a lissafi ko a ba jada dan tana nufin hudu to masu gadon sulsani ita gidan sulsani masu cin sulsani mutum hudu ne ba kuma biyu masu cin sulusi rabin sulsani kenan mutum biyu zaira kuma bakwai masu cin sulusi kenan rabin sulusi masu cin sulusi mutum bakwai ne to shi nan dai haɗi gidan nufi ne ha babba gidan nufi ne masu gadon nufi mutum biyar ne وهو طرد خمسة shi ne ke shi fi rabo ne na mutum biyar rabo ne na mutum biyar
نعم to البنت na farko ya yan للسن zato نعم yar shi mamacin ko yar ita mamaciyar tunda ita a wannan ba kula cewa wanda ya mutu namiji ne ko mace ba in dai ya bar yarsa ta tsatso to za ta gaje shi miski
na'am wal bintu libin wa bintul idini na biyu daga masu nufi shi ne yadda yadda
na'am inda adamiha yayin da babu ƴan idan ba ƴan tsotso sai ba ƴan tsotso take gadon nufi ita yadda na'am wal ukhtu
lil abawai ko Lil abi.
ta wal ukhtu lil abi wal ummi to lil abi wal ummi na'am lil abi wa ummi eh da ƴan uwa wanda yake ta hada uba da uwa da mamacin ita ce ƴan uwa shaqiqiya Na'am.
ita ƴan uwa shaqiqiya ana cewa al uhutu shaqiqatu Na'am.
ko a ce al uhutu lil abawaini ko al uhutu lil abi wal ummi na'am eh wanda yake ta hada uwa da uba da mamaci ita ma tana cin nufi na'am
to wal abi haka nan kuma shi nufi gado ne na ƴan uwa li adiya na'am inda adamiha idan babu yar uwa shaƙiƙiya yar uwa wanda yake uba ta hada kawai da wanda ya mutu to ita ma za ta gaji miski amma idan ba shaƙiƙiya na'am wal zawji Na- wa- na biyar kuma daga masu nufi shine miji na'am miji shi ma rabansa nufi ne ma'a adam al hajabi hajiji amma fa inda shi miji yake gada nufi idan ba matsari na'am su biyar kenan masu gada nufi na'am Mhm, akwai yan tsatso yan ɗa yan uwa shaƙiƙiya yan uwa da abiya miji su biyar kenan masu gada nufi to ita yan tsatso tana gada nufi idan ba mutum biyu idan ba ɗan uwanta ba yan uwanta idan akwai ɗan uwanta zai asuta ta sannan za ta yi gado ne da asunci ko da su biyu ne kawai za a raba dukiya uku ne shi dan uwan nata shi ɗa namiji ya ɗau biyu a bashi biyu ita kuma a bata ɗaya ta ba ta samu nisfi ba kenan ba ta samu rabi ba na'am haka nan kuma tana cin nisfi rashin ƴan uwarta idan tana da ƴan uwa ahan, idan tana da ƴan uwa wadda shi wanda ya mutum ya haife su gaba ɗaya to shi ma ba za ta ci nisfi ba za a raba dukiya uku ne a ba su biyu sulsani za a ba su biyu ne sulsani kuma ko su nawa ne iyaka abinda za a ba su kenan sulsani kaga nan ma ko da su biyu ne kawai ba ta samu rabi ba abinda ta samu sulusi ne na'am to ita ya a ya kenan ta tsotso ya tsotso kenan ita kuma ya ɗa tana cin nisfi rashin mutum biyar a cikin mutum biyar ɗin nan guda biyu sun kore ta in akwai ɗaya cikin biyu ba za ta yi gado ba sam sam tana cin sulusi da ɗaya sai mukasama kuma da biyu wayanda yake sun kore ta shi ne ɗan uka- ɗan tsatso namiji da kuma ƴan tsatso biyu mata idan akwai ɗan tsatso namiji ƴatta ba za ta yi gado ba haka nan idan akwai ƴaƴan tsatso biyu mata idan shi wanda ya mutum ya bar ƴaƴansa biyu mata na cikinsa ga kuma ƴan ɗansa to ya ɗa a kan nan ba za ta yi gado ba in ta yi gado tare da ƴaƴan tsatso biyu mata ko ke da biyu sai dai idan tana da ɗan uwa wannan ko sai ya asirta ta sai sai sai ta yi gado da asirci a sannan ba da farilla ba ne na'am tana cin sulusi in aka mutu aka bata da yan tsotso daya in an bata da yan tsotso daya to za a raba dukiya shida ne akalla ya zama ita yan tsotso tana da nisbi uku ita ko yan ɗaya tana da sulusi daya tukun sultani kenan tunda ka'idar shari'a duk mazaja mata masu gado ta bari daya bayan da za a yi a wakati ɗaya su gaji fiye da sultanin dukiya ba za su gaji fiye da sultanin dukiya ba to tunda su wayannan da ita ya tsazo da ya tsadi suna gado ne ta fuskar cewa mama- mamacin ya haife su ko ya haifi wanda ya haife su ya zama barin gadon su ɗaya ne kenan shi yasa ba za su haura su da shi ba da ba za su haura sun sani ba tana yin mukasama kuma da mutum biyu shine dan uwanta ko yan uwarta in aka mutu aka mata da dan uwanta sannan za ta yi gado da asirci ne ko da su biyu ne kawai aka mutu aka bari to za a raba dukiya uku ne dan ɗa namiji da biyu ita kuma yar ɗa mace da ɗaya tunda lizzakari mislu hazilun sayini in kuma aka bata da yan uwarta sun zama su biyu kenan ko su ce da biyu ne ma dai to sannan za a raba dukiya uku ne a basu sulsani shi yasa ita yar ɗa tana yin cin tana cin nisfi ne idan babu mutum biyar ita ko yan uwa shaƙiƙiya ita tana cin nisfi idan ba mutum takwas a cikin mutum takwas din nan mutum uku sun kore ta in dai da ɗaya daga cikin ukun to ita samsan ba za ta yi gado ba tana cin ma bakiya tare da mutum biyu wato sai ta koma gado da asuki kenan shi yasa aka ce ita yan uwa ta gigiya akwai inda take gado da asuki kamar yadda yake akwai inda take gado da farilla to tana mukasama kuma da mutum uku to guda uku da suka kore ta dan tsatso namiji dan ɗa namiji uba idan akwai ɗaya daga cikin wannan sun kori ɗan uwa ta gijiya saboda duk wanda aka samu ma daga cikin waɗannan guda uku to ya hana duk wani ɗan uwa gado ko namiji ne ko da ta ne kowanne daga cikin waɗannan ukun ya kore shi in akwai ɗan tsatso namiji ɗan uwa kowane iri ne ba zai gado ba haka nan idan akwai ɗan ɗan tsatso wato ɗan ɗa kenan to shi ma ya kori duk ɗan uwa haka nan in akwai uba in akwai uba dan uwa ba zai gado ba shi yasa ita ma yan uwa ta kikin akwai ɗaya daga cikin wayannan ukun ba za ta yi gado ba ta faɗi to tana cin ma bakiya in aka mutu aka bata da yan tsuntsu ko yadda a sannan gadon ta sai ya koma da asirci idan matsalar yan tsuntsu ɗaya aka mutu aka bari daga ita sai yan uwa ta kikiya to za a raba dukiya biyu ita yan tsuntsu da nufi ɗaya ita yar uwa ta ya ta gaji wannan ma bakiya in kuma misalin yan tsatsan bi mata ne za a raba dukiya uku yan tsatsan da biyu ita shakikiya sultanin su kenan ita kuma shakikiya sai ta gaji wannan in kuma misalin kamar mace ce ta mutu ta mijinta da yar wata shakikiya da yarta ta tsatso kaga shi ma za a kasa dukiya kuɗi ne dai za a ba yar tsatso nisfi biyu shi miji za a ba shi rubi ɗaya tunda yake akwai yar tsatso to ita ko shakikiya sai ta gaji wannan abin da ya saura ta yi gado da asirci to inda yake ba a tsotso sai ya da shi ma dai haka shakikiya za ta yi gado tare da ita za ta gaji ma baki ne to tana yin mukasama da mutum uku shine dan uwanta ko yan uwarta ko miji idan akwai dan uwanta ita shakikiya ya zama mutum ne ya mutu ya bar shakikinsa da shakikiyarsa to a sannan ko da su kaɗai ne za a raba dukiya uku ne shakiki namiji da biyu shakikiya mace da ɗaya har wata gaji nufi ba haka kuma inda yake an mutu abbata da ƴan uwarta to shi ma wato za a ba su sultani ne za a kasa dukiya uku ne a ba su kashi biyu haka ma kuma inda yake an mutu abbata da kaka shi kaka dangane da shaki ƴan uwa shakikiya ko ƴan uwa la'addiya ya tsaya matsayin ɗan uwansu ne zai asirta su idan akwai kaka to zai asirta yan uwa ta gigiya wato ko da daga kaka sai ita ta gigiya ka mutu aka bari to za a raba dukiya uku ne kaka da bi ita da daya tunda matsayinsa kamar matsayin dan uwanta ne nan yana cikin guraren da yake ake cewa kaka yana tsayawa matsayin dan uwa akwai gurin da yake ake cewa shi kaka matsayin su ɗaya da dan uwa amma ya fi dan dan uwa akwai inda ake cewa kuma shi kaka wato da ɗan uwa da ɗan ɗan uwa duk sun fi shi akwai kuma inda yake shi ɗan uwa ya fi kaka amma shi kuma kaka ya fi ɗan ɗan uwa shi yasa gurare uku ne yanda wani malami yake cewa bi aqalin wa isa'in wa la'in janazatin nikahin ahan wa ibnan alal jaddi qaddimi wa aqalin wa wasidhu bi badi haranatin wa sawwih ma al aba'i fil irs wa dani qaddimi ahan ka gabatar da dan uwa wa ibnan da dan dan uwa ma alal jaddi akan kaka bi bi guslin a wajen wanke mamaci idan mutum ya mutu za a yi masa wanka shi wannan wanda ya mutu din ya zamo ga ɗan uwansa ko ga ɗan ɗan uwansa ga kuma kakansa to shi ɗan uwan nan shi ne abin gabatarwa kan yi masa wanka a kan kaka idan yake bai yadda kaka yi masa wanka ba dole a kyale shi haka nan in ba ɗan uwa ma sai ɗansa yake shi bai yadda kaka yi wanka ba yi wa mamacin nan wanka ba ɗan uwan ubansa kenan to dole a kyale shi shi kaka sai a ce to kai ka haƙura ka haƙura da akalin wa isa'in sai kuma wajen wajen wasiki ma dan uwa da ɗansa duk sun fi kaka wala'in hakanan wajen walicci wajen walicci shi ma dan uwa da ɗansa sun fi kaka janazatin hakanan wajen sallar janaza idan za a sallar janaza dan uwa ce da yadda kaka ya limanci ba to dole dan uwan ne zai sai a kyale dan uwan a ce kakan ya hakura haka nan idan akwai dan dan uwa yake bai da kaka ya limanci ba kakan mamacin ya limanci ba to dole a kyale shi nikahin sai kuma wajen daura aure wajen daura aure shi ma ana gabatar da dan uwa da ɗansa bisa kaka idan za a daura wa mace aure ga dan uwanta shaƙiƙi ko la'abi ga kuma kakanta dan uwan yace bai yarda kakan ya daura mata ba to dole a kyale shi shi ya daura ko da ɗansa ne ma ko da ɗan ɗan uwa ne yace bai yarda kakan ita matar da za a daura wa aure ya daura mata ba sai shi to dole a kyale shi wa akalin sai wajen kuma wato eh, diya wajen diya shi ma ana gabatar da ɗan uwa da ɗansa bisa shi kaka wa wasiɗu bi ba da haranatin shi kuma kaka yana tsakiya ne a babin renon yaro idan ga yaro wanda za a rene shi to yaron nan ga kakansa ga kuma ɗan uwansa to a sannan in ɗan uwa ke bai yarda kaka ya rike yaron ba dole a kyale ɗan uwan amma idan ya zamo ga kaka ga kuma ɗan ɗan uwa ga ɗan ɗan uwa shi kaka ya ce da yadda kan ɗan wannan ya rike yaron ba to dole a kyale kakan domin shi a nan kaka ɗan uwa ya fi kaka kaka kuma ya fi ɗan ɗan uwa wata wihma al'abai shi kaka matsayinsa ɗaya da ɗan uwa fil irsi a babun gado nan kenan wadda ni sai kuma wajen bin jini wajen bin jini idan aka kashe mutum ya zamo ga ɗan uwansa ga kakansa to idan kaka ce ya ya ce shi kenan dan uwa ba shi da ta cewa sai dai ko da bai ya ce ba sai dai ya karbi diyya hakanan kuma idan dan uwa ce ya ya ce kaka ba shi da ta cewa amma idan ga dan dan uwa ga kaka ne to a sannan dan dan dan uwa ya ce ya ya ce wannan ya ce wasa ta tashi a kawai sai kaka ya ce ya ya ce kaka ya ci dan dan uwa a nan matsayin su daya da da shi uban da wato dan uwa a babin gado kenan to ita yan uwa da abiya ita ko tana cin sudus ya nisfi yan uwa da abiya tana cin nisfi rishin mutum goma sha uku sai idan ba mutum goma sha uku ne sannan ita yan uwa da ajiya yan uwar da yake uba kawai ta hada da mamacin za ta iya gadan nisfi a cikin su wato guda bakwai sun kore ta daga gado gaba ɗaya in dai akwai ɗaya a cikin guda bakwan nan to ba za ta yi gado ba za ta gaji sulusi da guda ɗaya tare da ɗaya za ta ci mara da biyu za ta yi mukasama da uku sun zama sha uku kenan su masu koren nata guda bakwai ɗan tsatso namiji ɗan ɗa uba shakiki namiji shakikai biyu mata shakikiya tare da yan tsatso shakikiya tare da yan da su ne guda bakwan da yake sun kore ta in akwai ɗaya a cikin bakwan nan yan uwa da abiya samsan ba za ta yi gado ba in akwai ɗan tsatso ko ɗan ɗa ko uba ko ɗan uwa shakiki namiji ko shakikai biyu mata ko aka samu shakikiya guda ɗaya amma akwai yan tsatso ko aka samu shakikiya tare da yan ɗa to ita ne abiya ba ta da gado a sannan za ta yi sudusi idan aka mutu aka mata da shagigiya daya ga li'addiya ga shagigiya to ko da suri ne kawai za ka sa dukiya shida ne ita shagigiya a bata nisfi uku li'addiya a bata sudusi daya za ta yi za ta ci ma bakiya da biyu shine yan tsotso ko yan ɗa in aka bar yan uwa li'addiya da yan tsotso to abin da yan tsotso ta gada ta rage shi za ta ci ita li'addiyan nan kuma akwai wani magajin dai sai an sallame shi matsalan da ce mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar mijinta ga 'ya'yanta na tsatso biyu mata ga kuma 'yar uwarta li'ajiya to za a raba dukiyarta sha biyu za a ba shi miji wato rubu'i uku za a ba 'ya'yan tsatso biyu mata sultani takwas saura guda ɗayan nan da ya saura shine na ita 'yar uwa li'ajiya za ta yi gado da asirci ke ta yi gado da asirci kenan haka nan ma yadda idan ba a tsotso matsayin ita yar uwa li'addiya sai ya koma sai ta gado da asirci to tana yin mukasama kuma da mutum uku shine dan uwanta yar uwarta kaka shi ko miji yana cin nisfi rashin mutum hudu dan tsazo namiji ko dan da namiji ko yar tsazo mace ko yar da mace to wannan su ne suka hada shi cin nisfi wato ita ya tana cin nisfi rashin mutum biyu yar da tana cin nisfi rashin mutum biyar a shi guda biyu sun kore ta daga gado ta ce su da si da ɗaya ta yi mukasama da biyu ita ko yan uwa shakikiya tana cin nisfi rashin mutum takwas a cikin su guda uku sun kore ta daga gado guda biyu ta ci ma bakiya guda uku ko ta yi mukasama tare da su ita ko lafiya tana cin nisfi rashin mutum goma sha uku a cikin guda bakwai sun kore ta daga gado ta ci su nisfi da ɗaya ta ci ma bakiya da biyu ta yi mukasama da uku shi ko miji yana cin nisfi ne rashin mutum hudu to
alhamdulillah
ka kwana
na ya dace in masa na
a wanda yake warware matsalar gado guda daya ladansa kamar ladan wanda ya yanta bawa shida ne za a ba shi lada kamar ya yanta bawa shida wanda yake ya iya warware matsalar gado guda ɗaya kawai ya warware ta to za a ba shi ladan kamar wanda ya yanta bawa shida ga shi kuwa qur'ani an faɗi ɗaukakar yanta bawa ko falakta amal aqaba wa ma adara kamal aqaba fakku raqaba to na'am haka haka haka gadin uban ba eh kakan nata ba ba za ta gaji kaka ai yar da yar ya ba ta gado yar da ce take gado yar da ce take gado amma ita yar ya ita yar ya dangane da kakanta wanda ya haifi uwarta ai duk ba ne gadon daya shi ba zai gaje ta ba ita ma ba za ta gaje shi ba tunda kaka ta wuce kaka namiji na wajen uwa baya gado na wajen uba ne yake gado uban uba shi yake gado amma uban uwa baya gado hakanan kuma yar ya ba ta gado ba ita ba ma ko namiji ne ko da dan ya ne dan ya ma baya gado ballantana kuma yar ya shi yasa nan daman ba mai gadin ɗaya idan ma da a ce uwa kaka ce mace uwar uwa to ita wannan ita ce ake cewa to nan yana daga inda ita za ta gada amma ita ba za a gaje ta ba da ce ita wannan mahaifiyar ta ta uwa ta mutu ta bari to sai kuma uwar ta zo ta mutu bayan mutuwar yar tata alhali ga jikarta to kaga wannan jikarta ta ba za ta gaje ta ba amma da a ce jika ce ta riga ta mutuwa to za ta gaji jika ta ita tunda kaka ce ta wajen uwa kaka ta wajen uwa ko an ce karfi ne ma da ita gado ba wai abin da take gada yana da yawa ba sudusi ne kawai take gada amma kuma tana da karfi dangane da cewa wanda yake ya isa ya kore ta daga gado mutum ɗaya ne shine uwa bayan uwa duk magadan nan gaba ɗaya sauran wanda suka rage 23 ba wanda ya isa ya hana ta gado in zazo namiji bai sai koro kaka uwar uwa ba uba bai sai kori kaka uwar uwa ba shi yasa kuma duk sauran aikana kenan ma ya zama ba su kore ta ba to ita kaka uwar uwa ita ce ake cewa ita za ta gado amma ita ba za a gaje ta ba amma ka to kaka uwar uwa to
bismillahir rahmanir rahim to rubi'i wato an faɗa cewa haba da baza farillai gaba ɗaya na gado guda shida ne haba da baza wanda an faɗi cewa ha babba gidan nufi masu cin nufi mutum biyar ne don tsotso ɗaɗɗa ‘yan uwa shaƙiƙiya ‘yan uwa li'abbiya miji kowanne a cikin su an faɗi sanda yake cin nisfi ita dai yan tsatso tana cin nisfi rashin mutum biyu ko rashin ɗan uwanta da yar uwarta ita yarta tana cin nisfi rashin mutum biyar wanda a cikin su guda biyu sun kore ta daga gado za ta ci sulusi da ɗaya za ta yi mukasama da biyu ita ko yar uwa shaqiqiya ita tana cin nisfi rashin mutum takwas ko a cikin guda uku sun kore ta daga gado za ta kuma rake da biyu ta mukasama da uku ita yar uwa la'addiya ko sai in ba ɗaya daga cikin mutane goma sha uku ne sannan za ta ci nisfi a cikin goma sha uku nan guda bakwai sun kore ta gaba ɗaya daga gado su ne domin domin man masu kore yar uwa la'addiya daga gado su bakwai eh kwarai amma ba da shi akan fara ba da dan uwa shaƙiƙi kwarai ehem da ɗa ake farawa ɗan tsotso da'a daga ɗan tsotso sai wanne eh ehem ɗan ɗa sai da'a ga uba ehem sai shaƙiƙi namiji sai shakikai biyu mata sai shakikiya tare da yan tsotso sai shakikiya tare da yan su bakwai ne kenan dan tsotso dan ɗa uba dan uwa shakiki shakikai biyu mata shakikiya tare da yan tsotso shakikiya tare da yan wannan su ne suke koran ita da abiya daga gado ma gaba daya in akwai ɗaya daga cikin su da abiya ba za ta gado ba ko za ta su da su da ɗaya shine shakikiya guda ɗaya ko da kuma bakiya tare da mutum biyu ya tsatso ko yadda ta mukasama da mutum uku dan uwanta yar uwarta kaka su goma sha uku kenan ko to shi ko miji an faɗi cewa yana cin nisfi rashin mutum hudu ko miji yana cin nisfi rashin mutum hudu da dan da ya yadda to an gama da gidan su da su ya nisfi kenan masu nisfi dai ga su guda biyar daman ha ha babba biyar kenan to ba su mutum mutum biyar ga su an fitar da su kowanne kuma an faɗi sharaɗin ya gaji nisfin to sai rubi'i wato rabin nisfin kenan rabin nisfi in an raba nisfi biyu rubi'i kenan tunda matsalan nisfi a cikin hudu a ɗauka shi biyu shi ko rubi'i a cikin hudu a ɗauka shi ɗaya shi ne rubi'i to shi rubi'i rabo ne na mutum biyu rubi'i rabo ne na mutum biyu daman ba biyu kenan ba biyu kenan a lissafi to yace ne na farko dai shi rubi'i rabo ne na miji miji yana gada rubi'i idan akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ɗa a wannan halin miji sai gada sa ya tashi daga nisfi ya komo rubi'i tare da samun matsari shine ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ɗa haka nan kuma wazzaujati shi kuma rubi'i din nan dai rabo ne na mace Yahin mata aure ko su ko ita ɗaya ce ko su biyu ne ko su uku ko su hudu abinda dai za a ba su kenan idan mijin su ya mutu ya bar su ko ya mutu ya bata shine aure zaujati ko matan da yawa ko da sun kai hudu ba za a kara musu komai akan rubi'in nan ba idan ya zamo ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ɗa tare da rashin matsari idan ba a samu matsari ba ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ɗa sannan ne mace za ta ci rubi'i sannan ne za a kasa dukiya hudu a ba ta kashi ɗaya to an gama da gidan rubi'i sai rabin rubi'in kuma shine tumuni wannan alifin tumuni rabin rubi'i ne domin rubi'i masalan a takwas a ɗaukashi biyu rubi'i kenan amma tumuni a takwas a ɗaukashi ɗaya kawai shi ne tumuni to shi tumuni zaujati rabo ne na mutum ɗaya rabo ne na mace mata aure ita ɗaya ko su biyu au zaujati ko su da yawa ma ko matan aure uku ne ko su hudu ne to abinda dai za su gada tumuni ne baya haura tumuni ma'aujudihi tare da samun matsari idan akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ɗa ya zamo ita mace abin da za ta gada za ta gaji tumuni ne wato za a raba dukiya takwas a ba ta kashi ɗaya iya a nan ba a wannan babun ba eh kwarai kuwa ɗa ba eh ta kai daidai da ɗan ɗa ita mace ba garai kuwa garai kuwa sai dai ta gaji tumuni to to an bar wannan tsarin kuma daman wannan ya fara daga nisfi ne sai rabin nisfi rubi'i sai kuma rabin rubi'in shi ne tumuni to sai sulsani shi ne wannan dal dal gidan sulsani ne masu sulsani mutum hudu ne shi ne daman ma'anar dal dal hudu ne dal a adadi yana nufin hudu to sulsani gabo ne na dukkan mata guda biyu ko fiye da biyu izin faradatin nisfa da ɗayansu take cancantar nisfi idan ta zamo ita kaɗai ce aka mutu aka bari wa'annan guda hudun kenan na farko domin su ne za ta yi su ƙididdiga amma cikin nisfin nan su biyar kaga guda hudun nan na farko ta yi su zamo sun haura ɗaya amma shi na biyar ɗin ba dama ya haura ɗaya ba dama a ce mace ta mutu ta bar miji fiye da ɗaya ko shi dole sai ɗaya to amma ƴan tsatso ko ƴan ɗa ko ƴan ruwa shaƙiƙiya ko ƴan ruwa la'addiya duk ta yi su ƙididdiga shi yasa ashe sultani rabo ne na ƴaƴan tsatso biyu mata ko fiye da biyu ƴaƴan ɗa biyu mata ko fiye da biyu shaƙiƙai biyu mata ko fiye da biyu li'abbai biyu mata ko fiye da biyu su ne masu cin sultani to to an ba kuma sulsani shi sulsani a kasa dukiya uku a kasa abu uku a ɗaukar shi biyu shine sulsani to rabin sa ko shine sulusi shi ko a rab a kasa abu uku a ɗaukar shi ɗaya kawai to wannan ba haba da ba ba wannan gidan a sulusi ce shi sulusi rabon mutum biyu ne farko na farko dai rabon uwa ne ita uwa daman tun da aka fara faɗa ba a faɗi uwa ba ko tun da muka fara magana a kan mutum shida kawai ake magana an a cikin masu gado da farillan nan su tara an faɗi guda shida ne ko ga guda biyar nan ga kuma ɗaya nan mace tun da wa'annan biyu na nan ne aka maimaita wannan ma na nan ne aka maimaita to a shi sultani rabu a sulusi sulusi shine a kasa dukiya uku a ɗaukar shi ɗaya rabo ne na uwa wato rabo ne na mutum biyu na farko dai uwa uwa tana gadon sulusi idan ba matsari masu tsare ta wato ko ɗa ko ɗan ɗa ko ɗaya ko ƴar ɗa ko ƴan uwa guda biyu ko fiye da biyu ƴan uwan nan ko shaƙiƙai ko li abbai ko li ummai maza ko mata ita uwa in akwai ƴan uwa biyu kowane iri ne ko da li ummai ne mata sai ya zama gadanta ya tashi daga sulusi ya koma sulusi fa in kana lahu ihwatu fa li ummihi sudusu idan shi mamacin yana da yan uwa sai a ba uwa sudusi ba sulusi ba ita uwa tana gadan sulusi ne idan ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba yadda ba kuma bi daga yan uwa yan uwan nan shakikai ne ko ne abai ko ne ummai maza ne ko mata to haka nan kuma shi sulusi rabo ne na biyu fasa'ida ko fiye da biyu daga 'ya'yan uwa wato 'yan uwan mamacin wanda yake uwa kawai suka hada da shi sun hada uwa ne kawai da wanda ya mutu to shi ma idan sun kai biyu ko sun haura biyu to za a ba su sulusi za a kasa dukiya uku a ba su kashi ɗaya ne kuma ko suno ne kuma su yan uwa ummai tun da gadon su da farilla ne ba maganar lizzakari mislu hazilin sayini yanda namiji zai gada haka mace za ta gada saboda gadon su da farilla ne ba da asirci ba inda ake cewa a gado da asirci inda ake wato shi ne za a yi zakari misal hazillin sayani amma ba inda yake gadan da farilla ne ba wato ana akwai wata matsala da ake ce da ita ummun nisa'i uwar mata shi mamacin duk magadansa mata ne kuma sai ya zamo kowace daidai aka bata da ɗaya ga su dai ba iri ɗaya ba ne goma sha bakwai ne har wani yake cewa a ita alamta alamu anta bi ari misr bi qasmi fariratin fil muslimina bi sar'in summa ashrin min inasin fa hasu bihinna inda al faririna faƙar kusimar wira ta su kasma haƙƙin sawa'an inda kulli sa'ilina yanzu kana zaune a misira kana zaune a garin ilimi amma baka san wani rabo da ake rabawa ba na gado wanda an mutu an ban mata ne magadan gaba ɗayan su mata ne ba namiji a cikinsu su goma sha bakwai su goma sha bakwai kuma da aka tashi sai aka ce wai a raba dukiyar sha bakwai kowa a bata ɗaya a yi adalci a yi adalci to gada yake ba nasu da ne da ne ne ne a ciki akwai matan aure mata auren su uku ne amma suna neman rubi'i gidan hudu amma su uku ne su uku ne matan auren to akwai kuma kakanni su biyu da uwar uwa da uwar uba su kuma wato suna neman sudusi gidan shida su kuma su biyu ne akwai yan uwa shakikai mata su takwas suna neman susani amma su takwas ne akwai kuma yan kwanu ummai akwai yan kwanu ummai wato su kuma suna neman sulusi gidan uku su ma mata ne amma su ɗin kuma su su hudu ne su hudu ne shi yasa kaga sun zama sha bakwai kenan ko ga matan aure su uku ga kakanni su biyu ga 'yan uwa shaƙiƙai su takwas ga 'yan uwa lu'ummai su hudu to yanzu da uku da uku sun yi tamasuli ko sai a isu da ɗaya uku ta yi tadahuli a shida sai ne su da neron ita ce shida sai hudu da shida shi ko tawafiki da nisfi ko tawafiki ne da nisfi tsakanin hudu da shida shi yasa ne ka ɗau nisfin ɗaya ka bigi ɗaya to abinda za ka samu zai iya rabuwa kan kowanne ko ka ɗau nisfin hudu shine biyu ka bigi shida bau biyun sha biyu kenan ko biyu sau shida sha biyu ko ka ɗau nisfin shida uku ka bigi hudu jada biyun sha biyu dai kenan shi ma to za a raba dukiya sha biyu da farko yan uwa kai masu neman sultani sultanin sha biyu nawa ne takwas aka ba su takwas kowace ta samu daidai kenan ko mata masu neman rubi'i rubi'in sha biyu nawa ne uku aka ba su uku naman su uku ne daidai kenan kakanni su biyu ne suna neman sudusi sudusin sha biyu nawa ne biyu ga ɗaya ne sauran sai a yi musu aulu da ɗaya a ba su biyu su biyu ne daman kowace daidai yayin wani ummai su san suna neman sulusi sulusin sha biyu nawa ne hudu sai a yi musu aunin hudu a ba su hudun su kaga matsala ta kai nawa kenan sha bakwai ashe za a raba sha bakwai kenan yan uwa shakikai a ba su uku matan aure a ba su takwas matan aure a ba su uku a kakanni a ba su biyu yan uwa ɗali'ummai a ba su hudu kowace ɗaiɗaiɗai za ta samu kowace ɗaiɗai za ta samu gashi dai gadon nasu ba iri ɗaya ba ne amma kuma dai a ƙarshe kowace ta tashi da ɗaya ta tashi da ɗaya shi ne alamta alama an ta bi ari nisirin bi kasmi farilatin fil muslimina bi sar'in summa ashirin min inasin fa hasubihinna inda alfaririna fagar kusimal wirasatu kasma haƙƙin sawa'an inda kulli sa'ilina to akwai wata matsala da za a samu irin wannan kuma inda shi ma matan ne za a raba haka ma'am nasu akwai to to muna haba da baza ko an gama gidan bako an faɗi cewa ba gidan sulusi masu cin sulusi mutum biyu ne a uwa in ba matsari shine ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ya ɗa ba bi daga yan uwa sai kuma yan uwa lu'ummai in sun kai biyu ko sun haura biyu to za a ba su sulusi za a ba su sulusi su raba ko su nawa ne kuma a shi dan uwa lu'ummi yana yin gado idan ba ba ɗaya a cikin mutane shida idan ya zamo ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ya ɗa wato ba ɗa ba ɗan ɗa eh, ba ya a, ba yadda ba wato kaka idan akwai kaka to ah, wa- ah, wato ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba yadda ba uba ba kaka uban uba su wa- in an samu ɗaya daga cikin shidan nan to ɗan uwa ummi ba zai gado ba in akwai ɗa shi mamacin ya bar ɗa ɗansa namiji ko kuma ɗan ɗansa namiji ko ƴarsa mace ko ƴar ɗansa ko kuma ubansa ko kaka to a sannan ɗan uwa ummi ba shi da gado shi lu'ummi gadonsa takaitacce ne nan ko ya gaji sulusi ko ya faɗi daga sulusin ko in ya zama sun kai biyu su gaji sulusi ko kuma ya zama sansan ba zai gado ba ba a tirarsa daga wata farilla zuwa wata farilla daman gadonsa da farilla ne baya yi da asirci kuma gadonsa iri ɗaya ne kawai in ɗaya ne ya gaji sulusi in sun kai biyu su gaji sulusi in sun kai biyu ko fiye da biyu su gaji sulusi iyaka gadonsa kenan a'a shakiki baya hana lu'ummi gado akwai inda mata yi shi shakikin a shi lu'ummin ya fi shakikin gado eh in ta yi in ta ɗauro shi ɗan uwa lu'ummi ɗan uwa lu'ummi ya zamo ya fi ɗan uwa shakiki gado saboda ko kuma ya zama abin da za su gada ɗin kusan iri ɗaya ne Ehem, ka- yanzu misalin mace ta mutu ta bar mijinta yana neman nisfi gidan biyu ta bar uwarta tana neman sudusi gidan shida ta bar ɗan uwanta lu'ummi yana neman sudusi gidan shida ta bar shakiki shakiki asiri ne kaga biyu ta yi tadahuli a shida shida da shida kuma sun yi tamasuli sai ni su da ɗaya don araba dukiya shida za a ba miji nisfi uku za a ba uwa sudusi ɗaya ita uwa abin da ya sa ta komo cin sudusi saboda an sami yan uwa biyu ga shaƙiƙi ga lu'ummi sun hana ta cin sulusi to lu'ummi kuma za a ba shi sudusi ɗaya shi kuma shaƙiƙi sai ya ɗau wannan ragowar ɗaya da asusi kaga bai ma fi shi ba kenan a nan ko eh bai fi shi ba ma a nan ko eh to in kuma da ce su yan uwan lu'ummai ma sun kai biyu a wannan to ita ce matsalar da ake cewa da ita mushtarika ake cewa da ita kuma himariya matsalar da yake ta afku zamanin sayyidina umar a farkon shekara da aka kawo masa mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta ta bar yan uwanta lu'ummai guda biyu ta bar kuma ɗan uwanta shaƙiƙi sai na mare ce to a raba dukiyar shida da aka raba shida yace a ba miji uku a ba uwa ɗaya a ba yan uwa lu'ummai sun sulusun su biyu ɗan uwa shaƙiƙi ko yace ya faɗi bai da gado sai shekara mai zuwa shekara da ta dawo sai irin wannan matsalar ta sake afkuwa sai ya zama a cikin shakikan akwai wani mai fasaha sai sai da na umar ya nufin zai irin wannan hukuncin cewa shakikai ma- na- maza kam sun faɗi sai shi wannan shakikin ya matso kusa da shi da shi da sai da na umar ya ce ya amiral muminin hab anna abana himaran أحب أن أبانا همار أو هجر ملكا في اليم أو ليست الأم تجمعنا يا سرك من من يتقدر ما سوى ما هيفهم مجاكيني ba mutum ne ba ma ko kuma ka kaddara cewa dutse ne a cikin ruwa amma su waɗannan yan uwa al'ummai me yasa aka ba su gado saboda sun haɗa uwa da mamaci to mu ma ai mun haɗa uwar da mamacin sai sai na mare ce Allahumma na'am haka lamarin yake sai ya hukunci da cewa to su shaƙiƙan sai su yi tarayya da al'ummai a cikin wannan sulusun nasu shi yasa kama a wannan ya zamo shaƙiƙin guda ɗaya ne ga al'ummai biyu to za a ba su biyu biyu ya kare musu ya bayi ne da kansu tun da su uku ne sai a ɗau uku a biji shida ya zamo jauhiyun uku uku sau shida kenan don an raba sha takwas miji a bashi tara uwa a bata uku ya zamo su a, lu'ummai da biyu shakiki ma da biyu kaga sun tashi ɗaya ne kenan ko sun tashi ɗaya ne ko da kuma shakikiya mai ɗaya in shakikiya mace ce kuwa ita a nan sai tafin namijin ma da idan shakikiya mace ce sai a ce a yi mata aulu da nisfinta tun da hukunci ta gaji nisfi shi yasa karshe sai dai a raba tara wanda shi miji za a bashi uku ita shakikiya da uku uwa da biyu lu'ummai da biyu kaga ne ita shakikiya ma sai ta munna a ce ba ta da dan uwa namiji tunda inda tana da dan uwa namiji da ita da shi to ya zama suna da kai hudin ne zai zama matsalar za ta koma daga sha biyu kenan in ka kai sha biyu shi miji a ba shi shida nisfinsa uwa a ba ta sun ta biyu shi ke da yanzu kuma su ummai da ɗaiɗe shakiki namiji da ɗaya shakiki ya mace da ɗaya ta ga abin da za ta gada a wannan halin ya ragu kenan da a ce in ba ta da ɗan uwa ɗan uwan ya rage mata gado a nan ko ita wacce matsalar inda suke tarayyar nan shi ake ce da ita mushtarika ana cewa kuma da ita himariya himariya saboda shi wannan da yake cewa ya amiral mu'minin hab anna abana himarun to ma kanu a wato ko ya ta kasance idan ya zamo yan uwa ko maza ne ko mata ko shakikai ko da abai ko lummai ko haɗe-haɗe ne ma dai in dai sun kai biyu ko sun haura biyu sun hana ita uwa ta ce a sulusi ta koma sulusi ta kama wannan matsalar ta farkon ai kaga shaƙiƙi ɗaya lu'ummi ɗaya kaga haɗi ne amma kuma tare da haka suka hana ita uwa ta ci sulusi ta mai suka mai da ita sulusi to to alhamdulillah saura sulusi kenan to mai samu